نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر بسم الله الرحمن الرحيم وكلنا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبهن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون muna cikin waɗin maziyoyin da Allah ya ma annabi Dawuda muna cikin bayanin cewa yakan yawo cikin dare yana tambayar talakawa halin da suka sani gare shi ba da cewa sun san ko shi wane ne ba rannan sai ya gamu da mala'ika jibril ya sauko ya ɓadda kama ya sauko cikin suran mutane sai ya tambayi jibril bai san jibril ba ne ya ce menene halin sarkinku ya ce to madalla da shi komi ya yi daidai amma da dai a ce da sana'a ta yake rayuwa ba baitulmali yake rayuwa da dukiyar bayan allah ba ta zama tashi sai annabi dawud ya koma yana roƙon allah subhanahu wata'ala cewa allah ya ba shi sana'ar da zai yi ya rika cin abinci ba tare da ya dogara ga abincin baitulmalin musulmi ba muka ce ubangiji subhanahu wata'ala ta nan ne ya sanar da shi da ake yin rigar sulke wanda yake shi ya fara yin rigar sulke fa'allama Allah sannata labusin sai Allah ya sanar da shi sana'a yadda ake yin rigar sulke falayen Allah laul hadida Allah ya tamsasa mishi bakin karhe ya koma kamar kada ko ko kamar kullu ga hannun shi fasara zama kal'aji sai ka ce kullu inda horin shi fakat la ya hataju liman ɗaraƙatin ba ya buƙatar makwarkwasa wala sandan ko dutse wanda za a aje wanda ake buga ƙarhe a kan shi wala ayi shay'in bai buƙatar komi alatul hidad kullan huwa mustaghnin anha abubuwan da ake rika dan a yi ƙira annabi dawud ya wadatu daga barinsu inna ma yasiru fiye da kal'ajin faqat bakin ƙarhe ga hannun shi ya koma sai ka ce kullu duk da ya ga dama haka zai yi da shi ba ma shi kaɗai ba duk wanda an mazaunin inda yake to yana iya jujjuya bakin ƙarhe da hannu ne kamar kullu a hannun shi ya bani da dir'a kaifa sha yana yin rigar sulke yadda ya ga dama fasana'a sai ya kama sana'ar rigar sulke wa kana bi jawarihi luqmanul hakim gehen shi akwai lukumanul hakim lukumanul hakim na gefe shi وكان بجواره لقمان الحكيم لقمان الحكيم نا gefen shi وكان يحب أن يسأله ماذا يصنع yana son ya tambaye shi me yake yi haka fasakata amma sai ya kawai bai tambaye shi ba hatta tamma har ya gama riga sulke falabisahu ya sa shi faƙala ya ce ni'ima libasul harbi hadhihi madalla da wannan ya zamo tufan da ake sawa wurin yaƙi to sai ya zama sana'a ce kenan yin rigar sulke yana sayarwa fakana ya biyu haza wa ya ishi bihi sai ya zama yana sai da wannan rigar sulke in yayi yana rayuwa ga dukkan biyan bukatun shi baya bukatar tabbaitul mali hiya hirfatuhu rigar sulke shine sana'a annabi dawud wa kana idrisu shi ma idris ya zamo khayyadan tela ne sana'a ɗinki yake kaga ashe tela ba sana'a banza ba ce sai su kula da amana musamman irin yanzu mutum ya ɗauki kayan da ya san bai iya gaba ɗunkewa ya ansa kuma a zo da shi ya ɗunka wa mata da samari tuhahi na hita cikin ɗabi'a ta musulunci don da ya ɗunka ma yarinya ko mace kayan banza to yana hau da kamisho kaga wurin neman ƙiba an samu rama kenan ya kamata masu ɗinki su ji tsoron allah su sani sana'a su ba ta banza ba ce har annabawa ma na yin ɗinkin tela sannan kuma banda rage yadin mutane abin da ya tsaya a tsaya saura a ba mai abu abu ne ba wai ka ɗauki sauran yadi ba ka ɗauko gwantattakin yanke-yanke ka tura cikin kaya wai kai mai amana amma an rage yadi guda ko yadi biyu wannan ba daidai ba ne ka tsaya da gaskiya sana'a tela ba sana'ar banza ba ce kuma ka yi da kyakkyawan niyya cewa za ka taimaka ma 'yan adam wurin su yi tuhahi su rihe al'aura su yi ibada kana da cikakken lada cewa ka taimaka ma rayuwa kuma dai ka ga ba a yi ba tuhahi da haka nan sana'a ka ko'ina kana ganinta kuma komai muhimmancin mutane sai sun sa sana'a ka da in kai in wani da haka tela ba mutumin banza ba ne bai kamata ku dinga wasa da sana'a ku ba ka ashi ɗinkin da kasar lalle za ka gama banda haɗama in mutum ya kawo maka komai haka jin nauyi ne ka waɗa mai gaskiya cewa ya yi latti ba wai ka anshi wani ba a maka ƙari ya zama ka ajiye mutum mutum ya baka ɗinki tun watan sha'aban ko ma kahin sha'aban sallah ta yi a zo ana cewa wani allah ya bani ka hana mani allah ya isan mani gare ka wannan bai kamata ba kai kuma wanda ake ji ma nauyi in ka ga wuri ya ƙure don Allah ka raga mu mai jin nauyinka ko ya ce a za a samu akar makalla ka ce bari bayan sallah dai sai a ɗunke bane ka taimaka mishi idris ya zama khayyadan tela ya ishu yana rabil khayyadati da ɗunki wa kana rasulu sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo galibu amalihi fi baitihi al mafi rinjayen aikin da yake in yana cikin gida shine ɗunki wa hawa lissaubi ya rika'u in ji shehu radiyallahu ta'ala anu to kaga lissaubi shine tuwahi ne da madu wanda ya kamata sai ya samu allura da zare sai ya kama ɗunki ne a cikin gida an tambayi aisha radiyallahu ta'ala anha ya rayuwar maza Allah take a cikin gida ta ce akan ba kowane magidanci ko wace harka da magidanci kan yi yakan yi kuma har da ƙari mu yana ba taimakon shara yanka nama waya kada lahaman in ji shehu yana yanka nama ko ya ce ta kawo ya rika ta yanka ko ta rika mai shi ya yanka da dai sauransu wa huwa afdalu amali wa qala maza Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam afdalu amali almar'ati fi baitiha mafificin aikin mace wanda ya kamata ta rika yi a cikin gida algazalu shine kaɗi ya zama ta iya sana'a ta kaɗi ko abin da ya kama da wannan ba wai ta zanna haka nan hannunki rabbana ba wara annabiyu mazala sallallahu alaihi ya yi kiyo na dabbobin mutanen makka ana biya ne sallallahu alaihi wasallam aidan kama ra'a jami'ul anbiya kamar yadda yake dukkan annabawa kowa cikinsu ya yi kiyo musamman na awaki ana sa annabawa kiyo saboda tirenin na tarbiyyar mutane da haƙuri da su akuya ta yi kama da mutum wurin rashin kan gado da wurin rashin godiya da butulci da rashin ruhin asiri akuya duk ta tara wannan mutum kuma galiban ya tara su in kana kiwon awaki sai hadari ya taso magariba ta yi ana jin kukan koraye madadin su taimake ka su gida sai su wace cikin daji ga kaya kai nan da gudu kai nan da gudu in ka taro waɗannan waɗannan su wace in ka taro waɗannan haka ɗan adam yake in kana tarbiyyar jama'a da ka taro waɗannan waɗannan sai su wace maka in ka koma taro su da waɗancan da waɗancan sai su wace maka kuma ga bala'i kana ganin za su haɗa ciki kana so ka jawo su amma Allah ba zai ba su fasahar su ruha makan su asiri ba ji lokacin da aka jajjefi sallallahu salama aka sasare shi wani yaƙin hudu sara da suka an fiye da saba'in jikin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai jama'a kaifa ya fi qaumun ya ce ƙaƙa mutane za su tsira wanda sun kawa huska annabin su roce sai Allah ya ce laisa laka bil rabsha ya ce ina ruwanka Allah da bayi ne sarkin rahama ya ce ina ruwanka kai dai kai abin da saka in ma sun ma roce ba sai in gafarta musu ba kai ko in saka ma da alkhairi kakka damu da wannan to don haka awaki su adda wannan kuma duk wanda sun ka koshi in sun ji tahiyan mai su sai sun kama kuka butulci wai bai ba su abinci ba yunwa suka ji sannan tattake abin da an gare su ba za su samu wani ba abincin da annan su hitsare su kasaye kun ba su aje wani ba dan adam kenan ya bata abin da an gare dan hangen hadarin kaka sai ya wanka da kashi kashin nan in hadari ya koma iska sai kashin ya bushe ga jiki dai shi kenan to akuya kenan ta hitsare wannan yan ba wani kuma ta kwanda yanwa kuma ko ta goshi in ta ji murya kadai sai ta azama kuka cikin dare in ka hito tonon asiri ga kanan ka hito sai kuka dan kowa ya san ka hito in ma ana neman ka a taho ga ka wato halin dan adam dai ka sa abin da ya ban haushi a kulla maka sharri wanda yake baka tsammanin ana iya kulla maka shi kana cikin mamakin a an ka samu sa'a sai ka iske na gehen ka ne na jikinka hukaggin dinka ce shi aka shirya da shi ya ba da kai to dan adam ke to haka akuya take ka lallaba ka to kai hitsari muguna nan bai san da hake ba sai me ga mai gida ya hito sai a zo to haka dan adam yake dan haka duk wanda ya saba da kiwon awaki ya kware to zai ji saukin kiwon mutane shi yasa aka sa annabawa kiwon awaki musamman dukan su har annabi mu sallallahu alaihi wasallam kuma kaga sana'a ce yana yaro kare madadin ya tayi maula ko ya tayi turuwe ko ya tayi karci ko ya kwanta ya tabbaci ko ya kama shaye-shaye alaihi salatu wassalam sai ya kama sana'a kiyo kuma kiwon da aka zama daji har zuwa wani lokaci ba wai a ce a dawo ba a suna daji tare da shi shi da sauran yara irin shi har ya zama saurayi sana'a da yake kenan da ya zama babba ya wuce maganar bukata abin da zai ci kawai kaga saurayi kana bukatar kai aure in kana bukatar kai aure kana bukatar ka samu kuɗi kenan za ka yi lefe kana bukatar kuɗin toshi kana buƙatar kuɗi don kai ɗaki wanda za ka sa amarya kana buƙatar abin za ka yi mata tuwahi kana buƙatar abinci duk saurayi kenan madadin ka zo zuwa neman sana'a sai ka kama biyan 'yan siyasa kana hauka ana baka shaye-shaye kana ɓata rayuwarka wanda ko an ci siyasar lokacin kai jahili ne kuma ka yi shaye ka zama mahaukaci so ya za da kai mahaukaci jahili mahaukaci ko mai hankali ko malami ne mai ake da mahaukacin malami to sannan wanda yake jahili to a za ka yi da shi ko yana da hankali amma jahili ne to kai jahili kuma ka shasha ka zama haukaci sannan ka zama katon banza malam Allah habi ka cewa a doke ga mota kana saiwa ne yace ko kahon katako da yake bai da Hausa ce saiwa ne yace ko kahon katako abin da yake nuhi yace mota ya fadi da ku ya fadi da ku kafa ya kare kafa ya kare kasi ya lalace an zo an ce sai an yanke kafa an yanke kafa ya ce ubanka bai da kudin sai maka kafan roba in an yanke kafan ka sai kafan katako ce madadin ka je makaranta ka ja koyi sana'a a'a sana'a ba ta da kaɗan sannan sana'a ba ta da wulakanci in dai ba shari'a aka taka ba ko mine ne in dai za ka ci halal ɗinka to je ka yi ko ni bawan allah malam nasiru ce yake wajen ƙofa yarima da ƙarhi ne da komi sana'a babu wadda bai yi wadda tattare gaba ne wadda zai kare mutunci ne hadda ya san masai ya san masai ba wulakanci ba ne ka je kano ka gani mutum zai zo da mercedes ya zo ya tuɓe yana ƙamshin turare da manya-manyan riguna ya ajiye ya sa ƙananan kaya yana da kamfani na kwasan masai da motoci da dururruka aka yi cikin dare balle yanzu da yake motoci ake yi ba kazanta ba ce abin da yake yi kenan cikin haka cikin haka wata yarinya ta ce tana aure ne tana sai da dawo dawo aikin nan aka bashi aka daura aure kayan a tare in ta shigo cikin jama'a kawai sai mm ba sai da ya cika kaga ba da ita ake ba fa magana ce aka yi ita ku sai ta tsaya ta ce to mijina dai ba sata ya kai ba kuma halaliya ta ya kai ba da kuma Allah ya bashi ba ta taba faɗa ba yarinyar nan yanzu na tabbatar da cewa kila mata aure da ɗaya to don haka nan sana'a ba ta da wulakanci ga sana'a ga shari'a kowace irin sana'a ce alaihi salatu wasallam ya ce ka ɗauki igiya saman duwatsu ka ɗauro itace ka zo ka sayar ka tsare mutuncinka da addininka ya hika ta roƙo ko a baka ko a hana maka wanda bai mallaki abinci ne ba to bai da yanci ne kuma bai da imani ne bai da mutunci ne sai wada Allah ya da shi wanda ya zo ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam talauci ya dame ni ka taimake ni shi abin da ya kaso a ɗauko kuɗi a bashi ko a ɗauko dukiya a bashi sai masu Allah ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam ka je gidanka duk abin da ka sa ana iya saye ko nawa ɗauko kawo mani yadda ya samo wata shinhiɗa ko kyalle an ce shinhiɗa irin wannan ƙaramar kafe haka kuma ka san ba sabuwa ba ce ya ce ya rasulullahi gidana wannan abu ɗin za a iya sayawa ma Allah bai bani wani abu ba ji alaihi salatu wasalam sai ya tashi ran nan ya zama dillali sallallahu alaihi wasallam saboda iya tarbiyya sai ya tashi ya daga wannan abu ya ce jama'a wa ka saye to ka gani ko dan ka ce na sai abun nan ga hannun manzon Allah za ka ce ka saya da sai ba ce wa zai saya wani ta ce ce ni na saye kaza ya ce albarka wani ya ce na saye kaza ya ce albarka na saye kaza ya ce an saya ma kawo kuɗi ya kawo kuɗi manzo Allah ya ce mashi mai abin nan to taho ya zo ya ce ka je ka raba kudin nan biyu rabi ka sayi abinci rabi ka ba iyali ka gama mai iyali ne ya ce ka je ban son ganin ka sai bayan kwana goma kaga an ɗauke mai zuwa jam'in sallah nan wurin an ɗauke mai zuwa karatu an ɗauke mai hidima yaƙi ma da zai faru an ɗauke mishi ya je ya donga ɗauro icce yana sayarwa ko wata sana'a bayan kwana goma ya zo da ribar da ya samu ana neman shi sallallahu alaihi wasallam ya je ya sai abinci ya bari gida ya riƙe abinci guzuri ya yi daji ya ta yi ta sana'a ta ya ta sana'a ta da kwana goma suka ya dawo da abin da ya samu da salatu wasalam ya ce ka gani wannan jikinka duk kuɗi ne ka motsa su haɗo ka kiya yanzu wannan kuɗin ka je ka ƙara sayan abinci saura kuma ka riƙe guzuri ka ta bayan kwana goma ka zo da haka da haka dai bawan Allah na ya zama cikin mawadatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wani ya zo wurin wani malami ci akar makala ana so ka bani magani in yi kuɗi ya ce ina ko da shi lalle ina da shi amma daurewar ka ita adda wuya saboda sharuɗa ga abin ko an kusa gama in sharaɗi ya kare to ba a yin kuɗi ya ce akar makallahu ai komi ne ne zan ya ce to shi kenan ya ce wato ni zan yi addu'a da aikin da zan yi ba kai ba amma ran da duk kaza ta gane ka binni to aiki na ya lalace in dai kaza ta ganka binni to aiki na ya lalace da haka nan za ka yadda yadda za ka yi kaza ka ta ganka sai na gama aiki na ya ce to ya yadda ashe kaza da daddare ba ta kiyo da dare ya yi kaza kwana ta kai ita ba ta halkawa sai da sahi to da haka kahin gari ya waye zai yi daji bai dawowa sai ba magariba shi a sharaɗi ne bai so ya mai komi amma dai tun da asuba da an gama sallah ya daji kai ya dawo sai da magariba da haka nan kaza ba ta gani na cikin gari shikenan dan abin da zai ci kuma la ya dunga bashi ci to kana zanne daji kullum ba wani aiki da ake baka dunga saran ice ga dawon gwamna nan ka dunga sara itace ya zaman banza ga gatari ya sai mai gatari ya bashi ya ta saran ice ya ta saran ice ya sare da yawa ya ce ko da ka dan daddace su haka hidda gundo abin nan gumaguma ya ka hidda kaza ka hidda kaza ka hidda kaza ya ta yi ya ta yi ya ta yi sai ruwan shikka sai ce ka ga hilin ga inda ka sare itace bari in baka iri kai shikka ya kawo mai iri ya taimakai an ka gyara gona ya kama noma aka yi ta noma aka yi ta noma da aka gama an ka girbe abun uhanin gona ya ce to bari in samu ya za a yi sai ka yi ruheni sai ka aje na tun da ba abu ba a iya canye su ya ce to aka yi ruheni to haka da zaman ban zagga bayan gama gini tun daga ramno cicci ka donga yanko cicci kana ajewa ya donga yanko cicci yana ajewa ya koya mai da aka yanta a yanci a aji a yanci a aji da rana ruwa suka koma zuwa aka koma ɗiban wani hili tun ga ƙarhi ga lahiya ga abinci kuma ga zanne yake ya kama gyara da zuwa da zuwa dai har ya ce to bari a ɗauki wasu a sai sai a sai ma jaki saboda sai a donga aikowa ana kai icce gari ana sayi kai dai a haka da haka ya ce to ya kamata a sai maka 'yan shanu don sauƙin huda in ka sai mai shanu da haka da haka dai daji ya cika da dabbobi da haji rannan sai mala ya ce mishi to lokaci kaza ka zo gida za a yi bukin sallamarka na kammala aiki na kuma kuɗi ba ka yi ba kowanda a tare da kai sai ya yi kuɗi ya yi ta murna da aka zo shi abin da yaka tsammani hacin nan da dabbobi da komi na malam ne kuma ya yarda sai mala ya ce to da dabbobin da shanun da su hatsin da duk abin da kasan ka samu da hilin gonar da komi naka ne na baka ni ba da bukatar komi ciki abin da nika so ka gane jikinka duk kuɗi ne to amma ka girgiza su haɗo ragganci ya maka yawa dama an ce idan talauci iska rago to ba a rabuwa kamar in girmanka ya samu jahili ba a rabuwa kamar in ciwo ya samu tsoho shi ma ba Allahu akbar shi ma ba a rabuwa malam salaka cewa tsoho bai warkewa sai dai ya saba da ciwo kan wani wuri ya kama shi kuma sai ya saba da shi to in ajali ya zo sai su yi gayya sai su murkushe tsoho to da haka talauci ga ragganci ba a rabuwa mutumin nan daga ran nan ya kuɗi mun tsaya bayani saboda halin da muke ciki ya kamata matasa a miƙe ga Allah a nemi halak a daina shaye-shaye a daina yawon banza cikin gari ana ta ganin laihin wanda bai da laihi inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin Allah shi kadai ne mai arzitawa kuma haga yace maka dhul quwwatil matin dan kake tsamanin ko talaucin ka ya karhin Allah fabtagu inda allahi rizqa washkurula ku nemi arziki wurin Allah amma a daina kawai sai wurin magana Allah ya ba mu kuɗi Allah ya ba mu to Allah ba kuɗi kana kwance sakaran banza sai shaye shaye kai kuɗi Allah kai kuɗi shi zai kai ka fashi da makami da sace sace saboda ka ki tashi ka nema Allah ya gaya maka bai da abun baka ne ko Allah ya gaya maka arzikin shi ya kare baka nema arziki wurin Allah sai ka zo kai kwance kana shaye shaye ka ce kuma kai kuɗi kuɗin me za kai Allah ubangiji ya lurar da matasan su kuma wanda yake masu hali ya kamata a zanki jawo su matasan in kana da sana'a ka yi kokari ka koya matashi guda ko biyu idan suka iya za su koya ma ɗaya ko biyu da haka da haka sai a rage zaman banza cikin gari ko kuma matasa ku zan masu amana ba daidai ba ne a yi haihuwar guzuma uwa kwance ɗaya kwance da ka jawo mutum kasa ga sana'a gaugawa ya kai ya zamo sai ya zama cin amana ta mai yawa sai ya zama ya durƙushe shi kuma dama maza Allah ya ce salasalama wanda ya shiga dukiyar wani da nufin ya samu nashi to Allah zai samu shi albarka ya samu nashi wanda ya shiga dukiyar wani da nufin ya ci amana wannan wanda adda dukiyar shi ko Allah zai lizimta mashi hasara da dana sani da talauci shi nashi Allah ne ka lalatawa shi kuma ya lalata na mai gida ne ta shi ka kai mu ga cewa kana da hanyar neman kuɗi da kamfaninka da sana'a gwamnaka nemo wani can wanda ba addinin ku guda ba ka zo ka sa ga masu addini yan uwanka na jini amma in ka jawo su sai su lalata abun wani cikin yan uwa ahali ya yi kamfanin casar shinkafa tun abin na bako sai muka je wurin mahagaciya waɗanda ke kula da masu aiki da muhimman wurare duk ba addinin mu guda ba ko ba ƙabilan mu guda ba ce alhaji aka haka ya ce wallahi mutanenmu sai haƙuri ce yaro za ka sa aiki ya zo ya maka ɓanna ka yi magana ya ci maka mutunci zazzage ka ya ce ciyar banza kai har kamfani gare ka don uban kaɗan ya ce dole dole kai haƙuri yaran ba su da kirki ku duba in ana koya ma ƙabila kanikanci sai an biya shi kuɗin koya ma yaro kanikanci kuma ba dole ba ne ya ba shi abinci kuma zai donga jiwa ta da hama kuma uba ne bai jin komi daɗi yaka ji saboda ya san in ya iya kanikanci alhamdulillahi to amma mu in aka zo madadin ka tsaya ka koya irinsu sai mai gida ya biya ka kuma ka ce bai mutunci kuma ka donga sace sifana kana tahiya gida da hama cikin aljihu kana sayarwa me amfanin wannan ba har mutum ya kai ga wai bahaushe ya ce dan uwanka na zumunta ba abokin neman arziki ba ne abokin cin arziki ne ka nemo bare sai ku nemi arziki tare sai ka ciyar da 'yan uwanka wannan arziki ya zama zalunci don haka ne ya kamata a gyara sama da ƙasa ga baki ɗaya matasa a tashi a nemi halal kun ji dai annabawan allah subhanahu wa ta'ala dukkansu sai allah ya sa sun yi sana'a kuma ko alaihi salatu wassalamu kun ga tun da tashi ne tun yana ƙarami kiwo ya kai ana biya ne da ya zama saurayi can wancan da muka cewa in ka zama saurayi kana buƙatar kuɗi yana buƙatar waɗancan kuɗi sai ya bar kiwo ya koma sana'a kuma kun ji saboda sanin girman sana'a da sanin girman halal mace sayyidatuna khadija ita yake makasuwanci suna raba riba ita ya nika yadda an zan bawon mace bawon bawon mace na bawon cikin ka kake dai don kuma ka tashi ka cika cikin kai ya kai ga sata mace na khadija ita ke ba shi sana'a ya ta sham ko wasu wurare a sai a kawo a ba da riba duk da cewa nashi daban yake ta ba shi sana'a ne don ya zo kusa gare ta ta gane amanar da aka faɗi da gaskiya don ta neme shi aure ta don warakatu ya ce mata annabin ƙarshen zamani ya kusa bayyana kuma nan makka yake amma ta neme shi ya fi kowa gaskiya ya fi kowa amana ya fi kowa kaza ya fi kowa kaza saboda bayan ta gane sira bata koma haɗin cewa ta ba shi sana'a ya tafi ba da haka aka ce ana hangen shine consultant na kasuwanci a dukkan hijaz dukkan ƙasar larabawa shi ake neman shawara ya bayar kuma a hita wanda kusa annabta zan bai masu zama cikin mutane ya koma zuwa kogon hira da dukiyar khadija ita kai bashi abin da zai ci ya sha har ya dawo da haka matasa ya kamata a yi tsaye a nemi sana'a na'am ya ce sallama yana kiwo ne na dabbobin mutanen makka ya ce haka dukkan annabawa babu wanda bai kiwo ba walakin hirfatu ba'da nubuwa aljihadu sai da alaihi salatu wassalamu sana'ar da yake rayuwa akan ta bayan annabta shine jihadi wato babu dukiya halal gare ka irin ku yaƙi da kafiri kan dokokin addinin musulunci ka samu dukiya ce ta dawo taka babu zalunci babu yaudara idan dai jihadi ne ɗauka addinin Allah kuma aka yi shi kan sharaɗi ne kuma aka yi shi kan dokoki da yadda yake to abinda za a samu ga jihadi shine halal number one to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai bar yaƙi ba fa afdalul hiraf al jihad mafificin sana'o'i duka shine jihadi fi sabilillah li'annahu domin jihadi hirfatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine sana'a cirfa abinda cirfa abinda zaka yi dan ka samu kuɗi shine cirfa shine cirfa annabi sallallahu alaihi wasallam ta amma kuma in ka bi sai ka iska cewa za a samu ganima a samu raƙumi dubu goma sha biyu tumaki iyakar ganinka da ƙuƙiyar zinari da azurfa da bayi amma mazan Allah ya rabe ma sahabbai bai tashi da ko bindi ba kai ko gashi bai an san ba kai ne ba sallallahu alaihi wasallam kaga ba duki ake nema ba shari'a ake nema a wannan yakin ne zai ba da raƙumi ɗari a gode ya ƙara ɗari a gode ya ƙara ɗari sallallahu alaihi wasallam aka ba abu sufiyana ɗari ya ce ɗana ma'awuya ya rasulallahi ya ce a bashi ɗari ya ce ɗana ya zidu ya rasula ce shi ma ku bashi ɗari banda uƙiyar azurfa kaga ba dukiya ake so ba irin umayya tubnu safawan safawanun umayya ne safawanun umayya shi kuma aka bashi raƙumi ɗari uku aka bashi kaza ce kai tabbas da mulki kake nema da duniya ba za ka yi wannan kyauta ba don haka nan ashadu an la ilaha illallah ashadu anna rasulullah wasu na cewa ma shi ne wanda an ka ba tumakin nan iyakar gani ne ya je yan musulunta to kaga ko da aka ce mafificin sana'a tai kakka ɗauka duk yaƙe-yaƙen da aka yi neman kuɗi ne da dukiya manzon Allah yake yi sallallahu kuma kaga ai san da ya rasu duk duke yahudawa na jaziratul arab duk ta dawo ƙarƙashin shi amma ko da ya rasu rigar sulken shi da wurin ba yahudi jingina an karɓo tiyoyin sha'ir an ci abinci kuma ka san ba don cike shi ba ƙarshe ƙarshen rayuwa yakan ɗebe abincin shekara guda na iyalin shi sallallahu alaihi wasallam har ai rizabin na baki ko aka yi to amma wannan tabbas in ka ba za ka iske bukata ce kila ma da ya karɓo wani yaba ko manzo Allah ɗabi'a ta sallallahu alaihi wasallam bai cin bashi ga musulmi dan ka aji kunya a ce an bambai sai dai wurin bayahudi kuma rigar sulkin tana can ya baya jingina ya an so abinci wanda za a ci a lokacin ku ba ma wai dukiyar mutane ba duk duwatsu da ya so da sun koma zinariya a gani don haka nan ka a ɗauki wannan don nukuda ce wadda yahudawa ke suka musulunci da annabi da ita sallallahu cewa jihadin na an yi shi ne don neman duniya da bayi da kuma kabilanci wanda yake ba haka bane wa ba'dahu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam at-tijaratu hirfatu Abi Bakar wa Umar wa Usman dan haka bayan shi Abubakar sana'a tai da shi da Umar da Usman saye da sayarwa jiya mun zo bayani cewa sai da Abubakar yana khalifa ya hito kasuwa sai ga sai na Umar ya ce a khalifa daga yana ya ce a na yato kasuwa mana ya ce a to wa zai muna kula da sha'aninmu inda sai ka ce ka nemo abinci da aka ya tara manyan sahabai aka yi shawara a ba sarkin a ba khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai ci da shi da iyalin shi aka ba shi wanda gaba ya ce a rage yayi yawa radiyallahu ta'ala anhu to da aka sana'a ita ce bayan jihadi bi sharadi adamil khiyana amma da sharaɗin rashin cin amana ita cin amana tana ɗebe albarkar sana'a ko banza ma dai da an gane kai ɗan cin amana ne duk sai a guje ka sannan kuma dukiyarka ba za ce albarka ba da haka mutum ya tsare amana idan ka tsare amana to kakka kwanta a'a ka tafi wasu ka zo suka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna jinjina mawa ne akwai ƙoƙarin azumi akwai ƙoƙarin zama masallaci in ya zanna masallaci ya kama ibada ya rasulullahi kai kuma cikin dare ma haka yake kaza da kaza sai ce shin ku tsaya waka ci da shi tana dole ci abinci abinci ko mai abinci ba ta hangen nan masallaci ta kwashe ta kawo musu in ta ba su kwashe ne ba ta sayan ba gobe in ta ga mai saye ba ta kaiwa masallaci ko da yake da yanzu akwai masu kai ma almajirai abinci sadaka muna godiya sai ce waka ci da shi aka ce a dan uwa garai dan kasuwa shine yaka kawo mai abinci da duk abin da yake bukata maza Allah ya ce akhuhu khairun minhu dan uwa ne dan kasuwa mai zuwa ya kasuwanci na halal ya ci hayyaci sai ya hishi alkhairi ga Allah da haka ba a ce abu zuwa masallaci ba amma a yi na malamai nasara radiyallahu anhu in ya ga ɗan kasuwa yau jami'in sallah a zuhur an yi da shi ya ga an yi la'asar da shi magariba ya riga kowa zuwa an yi wa an isha ya ce in ya ganka yau gobe ce kai taho mu masallaci ku masallaci wa aka taimako wani ya an kai na ganin ka masallaci ko dan ka ce wallahi akramaka Allah sana'a ce sai a hankali ce kai zo ga karantawa so kaza kana karanta so kaza Allah zai buɗa maka amma mu masallaci ku masallaci to ga yace akuhu khairun minhu da haka a tashi tsaye a nemi halal in ka mallaki abincinka to ka mallaki imaninka ka mallaki mutuncinka kuma ka mallaki diyawucinka wallahi amma in baka da hanya abinci sai sakare ya saka sabon Allah dan ɗaya ka ci balle dai in kayi karambani ɗoko ɗiyan mutane kai aure ga aure kai baka iya da ci da cikin ka ba kayo aure cikan na biyu kenan ana nan ce karambanin yin ciki ko ko in ce Allah ba ta ciki sai ta haihu ko zama ko uku da an shekara guda da rabi kana ganin ta aje maka wani kun zama ku nawa kenan da karambanin ni ma dai zuwa da kai ƙara aure shi kenan ka kama rigima sai ka ga laihin Allah ka ga laihin bayan Allah nan ko kai adda laihi Allah ya taimake mu bi sharɗi adamil khiyana da sharaɗin rashin cin amana wa ba da tijarati a zira'atu bayan kasuwanci to sana'a mai girma shine noma ka je daji ga arziki nan allah ya aje daji ka je kai noma ha akwai wata shinkafa jirani bazawara sunanta kenan jirani bazawara saboda nan da nan ta yi kuma za a ganta sada-sada za ka samu kuɗi kai ɗaki ka yi lehe ka zo ka samu abin da ka ce jira ni ba zaura ayi ruwan shikka jira ni zan shikka shinkafa zan aure ki da kaka insha Allah thumma sana'u sannan sana'o'i ko mi karanta sana'a roki Allah sa ba albarka ciki wali sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardh allati barakana fiha وكنا بكل شيء عالمين وسخرنا لسليمان الريح هكا من غوري مع النبي سليمان إسكا عاصفة شديدة الهبوب mai tsananin tashi da motsawa shine mai ƙarhin gaske kaga ko mota in zaka tashi ai sai ka sa giyawan to ya aka tahiya ce tahiya sai an koma giya 5 saboda ta yi tabshi to haka iskan shi yake giya 1 mai tsananin motsawa da tsananin tashi sai tashi kamar tashi helicopter sai kura ta murtuke sannan shi hada ta gaba daga can kuma sai zama ruha'an haithu asab mai tabshi tajaribi amri tana gudana da horon annabi suleiman ilal ardin lati barakana fiha zuwa ƙasar da muka yi albarka a cikinta ƙala fi ayatin ukhra ruha'an haythu asab iska mai taushi to kaga waccan mai tsananin motsawa wannan mai taushi yace bi hasabi iradati gwargwadon nuhi ne kamar dai mota da sauran abun hawa giyawan za a tashi da ƙarhi to amma in ka ci gaba da ita injin zai fashe da haka dole da ta kama tafiya sai ka dawo 2 3 4 5 sai ta zama kuma ruha'an haithu asab Suleiman kana indahu khailun annabi Suleiman shina da dawakai wanda yake unhwani da su da kuma yaki da su falamma shagaratu alkhailu yawma an salati al-asr dhabahaha kullan fi sabilillah wa tasaddaqa bi luhumiha taqarruban ila Allah tabaaraka wa ta'ala fa abdalallahu lahu birrih annabi Suleiman shina da dawakai wata rana sai suka shagaltar da shi daga barin sallar la'asar da haka nan sai ya yanka su baki daya ya ba da su sadaka fi sabilillahi ya yi sadaka da naman baki daya yana mai neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ko Allah sai ya musanya mai da wannan iska wa kanu sana'u lahu manzilan sun mashi sun mashi gida kasan dama wa shayadina kullu banna'in wa gawas aljannu aka sawa aiki da mutane suka yi mai gida farsahan fi farsahin tsawone farsahi faɗin shi ma farsahi wa fi thalathatu alafi kursiyin cikin shi akwai kujera dubu uku kujera dubu uku minar zahabi wal fida kuma dukansu na zinariya ne da azurfa karasi azhab ya ji su alaiha al'ambiya kujerun zinariya annabawan da ke tare da shi suke zamanta wa karasil fidda ya ji su alaiha al'ulama kujerin azurwa malamai ke zama a kai wa ammatun nasi ya ku bayi ya ji suna alal misal suna zama a kan shihida fayatin raha sai iska ya zo fayudayyiruhu sai ya ta da shi zuwa sama wa ya zaɓi suleiman ila haithu sha min al'ar ya te da suleiman duk inda yake so cikin ƙasar allah guduwa shaharun warawa shaharun tafiyar da ta safe za ta ci zangon shekara guda haka ma da yamma shekara guda wa kana yaskun tadmur shi a garin tadmur yake fi sham can kasar sham amma daga can sai iska ya kai shi iraq ya kai shi farisa ya kai shi sin sannan a dawo tadmur a zauna fi yawmin wahidin don rana guda wa kunna bi kulli shay'in alimin wa kunna Allah ya ce mun zamo alimina masana bi kulli shay'in da kowane irin abu wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalika wa kunna lahum hafizin wa sakharna min ash-shayatin kuma cikin shedanu aljannu kenan mun hore mu Sulaiman man yaghusuna lahu waɗanda ka shiga teku su yi nutsu don su fitar da abin da ke ciki na lu'ulu'i da dukkan abubuwan da ake bukata na ma'adinai wanda a ƙarƙashin teku wa yi hudu juna min jawahir su fitar da lu'alu'ai daga teku li suleiman ga suleiman wa ya amalu na kuma suna aikata amalan wani aiki duna zalika banda nutso banda gini banda wasu abubuwa da aka faɗa akwai wasu abubuwa da yake ba sai an faɗa ba suna yi mishi kullama ya hataju ilaihi yasna'uhu lahu aljin kullu ma yahtaju ilaihi duk abin da yake bukata yasna'uhu lahu aljin wa banu adam aljanu da mutane za su yi mishi wa kunna mun zamo hafizina lahum masu kiyaye su min an yufsidu ma amilu daga su bata abin da suka yi shi aljani bai son zaman banza in an sa shi aiki ya gama jira ya kai a sa shi wani in ba a sa ba sai ya ce to ai da zaman banza bari mu bata wanga kamar ya gama ginin gida sai a shiga ɗai sai ya roshe in ya roshe ya kwashe ƙasa sai ya koma gina wani saboda kada ya zaman banza to Allah ya ce wa kunna lahum hafizi muna kiyaye su ba za mu bari su bata aikin da suka yi ba li'annahu domin su kanu sun zama idza faragu min amalin qabla al-layli in sun gama aiki daga ayyukan da aka sa suka a hindare absadu sai su bata aikin da suka yi in lam yashtagilu bi ghairi in basu shigaltu da wani ba wa ayyuba yaznadi rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin wazkur ayyuba ambaci bawan Allah annabi ayyuba iznada rabbahu sanda ya kira ubangijin shi shine ya roƙi ubangiji amma saboda ladabi bai roƙi Allah ba Allah cuta ta dame ni Allah ka bani lahiya irin usulubin maulamu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu halifa ka cewa shehu na burge shi bai zuwa ya roƙi Allah gadangada bai roƙon maza Allah kai tsaye kirikiri sai dai ya ce nan gidan an saba abin arziki mu ma an shayi muna ba da dawaki da zinari nan gidan ba ko to masu kyautar aljanna in ya gama kirari sai to ni abin da nika bukata sai dan kaza a dai man gafara a yi man rahama a ruha ma asiri a taimaki mabiyana a yi kaza ba shi ya kawo shi ba ya ce ohibbuka me ya cewa ohibbuka shakhsan qabla an tujzilan nada ya rasulullah wallahi son ka dai nika wallahi kai dai nika so tun baka fara irin kyautar nan mai batar da hankali ba a to me ya kaso ke da yauwa to ladabi ne ka zo ka faɗi bukata kai kira ne kakkace a man an saba yi mu ma mun sha cin arzikin nan gidan sai kai shiru to shi ya sa abin da haka mai sai ya baka abin da kai ba kai roko ne amma in ka zo ka ce don Allah a bani mota an baka mota ba an gama da kai ba daɗa kuma koda wurin ka kawa za ka tare an dai baka mota na'am to shine aka jarrabe shi dama mai dukiyar gaske ne shedan ya hasara ta ya ce to kai wai da Allah yake ce Allah kana ganin ayuba ana ta kira da ayuba na kirkin to ya dole ma ya kirki ya Allah wannan dukiya da kabba ayuba da wannan ya'ya da kabba shi da kyawun da kai mai da matar da kabba shi ai ma dole ya bi ka Allah ya ce a'a shedan ayuba dama na yi shi na kirki ko bai da komi zai bi ni ya ce Allah to ba a gaddama da ka amma dai Allah da ka bani dama in lalata dukiya ta in na lalata dukiya ta gani na kowan bin ka ya ce na baka dama hasara da gobara ko yaushe dukiya ta lalace ayuba bai karaya ba bai ba ibada ba Allah ya ce ka gani shi dan ya ce Allah da za a kashe diyanai wallahi da ya bata da kai kaban dama ce na baka dama ya ce makarantarsu da su da malamin duka makaranta ta haɗo sun ka mutu sai shi ɗaya shigo suran malamin ya zo yana kuka ɗiyanka duk sun mutu an yi kaza ya ce to ai allah ya bani shi ma wancan dukiya ta da duk sun halaka sai ya shiga irin ta mai kula da wani dukiyar ya zo ya gaya mai cewa an yi bala'i kaza ya ƙone ni ma da kyan na hita kuma nan shi ɗan wani shi ɗan ya ce ba komi to aka zo ɗiya suka mutu to nan ya ɗan so ya ɗan yi raki saboda ya ta hawaye ɗaya duk gaba ɗaya an ce sun mutu gabaki ɗaya sai Allah ya ce shi dan wanda ka so ya jarrabe ka kai yau dare ka ya tuba mu Allah ya samu ƙarin ƙarfi Allah ya ce ka ga din bai ci Allah lahiya ka ban mai da ka sa mai ciwo ai wallahi da kun bata ya ce to bari a sa mai ciwo shi da ya zo ya hura mishi rashin lahiya ya kama ciwo duk mutane sun ka guje shi ya koma daji ki sai mata ce kadai to duk dai ana jarraba shi ce ina wajen nahu sabirin neman abdu innahu awwab shine da aka gama da ya shedan da ya ji kunya duk abin da aka yi na bala'i an yi har ƙarshe ma mata ta tattaye tana neman abinci a kasuwa ita ka zuwa tana dan samun abinci a zo a ci rannan ta zo an gaji da ita ba ta samu abinci ba kuma ita ba ta tata ta kai ba a ta annabi ayuba ta kai sai wani ya ce inda za ki ba tsoro guda na gashin ki ne ko zan baki abinci ta ce zo ka yanke an ka yanke tsoronta guda na gashi ya ba to ba sai ta tahiyar ta ba sai ce kin san dalilin bala'in kuke da mijinki ta ce a ce yana bauta ma ubangijin sama ne ba na ƙasa ba shi ko abinci ƙasa yake da arziki da zai ko bauta ma gumaka ubangijin ƙasa da kun warke shi kenan ta samu abinci ta zo mai da shi to duk da bala'in nan sai ya tambaye ta abincin nan ya an ka kinka same shi ya jiya na halal ne ya ce ina kinka samu abinci ta ce wallahi abin ya yi nauyi shi ne wani ya ce in bashi wani abu cikin gashi na ya bani abin da zai sai abinci shi ne ne kuma na bashi don in sai maka abinci in kawo maka amma ka ji abin da ya ce wai dalilin bala'in mu mun ki bauta mu ubangijin ƙasa muna bauta mu ubangijin sama ne shi ko mu ƙasa muka rayuwa kuma arziki ƙasa yake sai ya zage ta ya ce wallahi in na warke sai dai miki bulala ɗari kuma ya watsi da abincin bai ci ba to kaga abu ya kai inda ya kai to sai ciwon nan ya zamo dama Allah ya ce to ba zan baka ikon halshe na yi ba da zuciya ta su kan ba zan baka ba dan an bashi zai shigar da kafirci a zuciyar ya ce ya yadda to sai ya ga alamar rashin lahiya ga halshe ne da kuma zuciya to shine ya karaya madadin ya tsaya ya kuka sai ya ce rabbi inni masani yadurru wa anta arhamur rahimin Allah ya ce ka gama jaraba ka ci jaraba sai aka toro giragizai suka suka mai ruwan zinari inda ya shanya da bino da ruwan gaci kuma bayan haka sai aka donga mishi zinariya kawo matsayin hwara tana tashi sai ya kakkamo Allah ya ce ah ayuba duk dukiyar ga ya ce Allah ai rahamaka ce ba ni wasa ko da rahamaka Allah sai ka hwara ya sauka don haka in kana na Allah to duk bala'in da ya zo da wure kakka rabu da Allah saboda in ka rabu da Allah to wurin wasa ka wurin wasa ka da haka duk bala'i da wure ya zaman ka nan inda Allah har ya ga dama ko addu'a ma in ta kai ka bari ka bari ka samu Allah ido sai ka roƙai ko sai ka gwada mai dubara rabbi inni kaza tun rauni ne sai da na abubakar ko magani kan bashi bai sha gashi o balarabe nan ka bashi magani ce a'a ni ba zan sha ba in ya ga imanin ka zai tabu zai sha magani ciwon sai ya karu kai kan gobe ko koma kawo mashehi magani a ciwon shi na ajali da haka nan a dogara ga Allah amma bai hana ka riƙi sana'arka sai ka dogara ga Allah ba ga sana'a ba ita Allah ya taimake mu wazkur ka ambaci ayuba ayuba iznada rabbahu sanda ya roki ubangiji ya kira ubangiji lamma butuliya bi faqdi jami'i malihi wa waladihi wa tamzik jasadihi wa hajri jami'in nasi lahu illa zawjatahu rahma binta ibrahim ibn yusuf lokacin da aka jarrabe shi da rasa dukkan dukiya ta da rasa dukkan 'ya'ya ne da tsatsagewar jiki ne duk inda ya warin rashin lahiyar jiki ne da kuma dukkan mutane suka ƙaurace mai sai mata ta rahmatu da ya ibrahim da yusuf kuma ba wai kwana guda ko sati ba salasan au saban au samani ashara sana salasan shekara uku au saba'an ko shekara bakwai au samaniya ashara ko shekara goma sha takwas sanatan wadu yi ka aishihu aka kuntata rayuwa ta da abinci ne to da abin ya kai ga inda ya kai da arabo sai kira ubangiji ba da zalika bayan dukkan wannan musibu ya ce ubangiji na anni masaniyar duru allah tsanani da cuta ya shahe ni wa anta arhamur rahimin allah kai ne mafi rahama dukkan masu rahama me ya kaso kenan ai mai rahama ayyub kana min agniya innas ayyub na cikin mawadatan mutane wa kana iblis iblis ya zama lamma tsuri da walu ina ko da an ka korai an ka la'anai ma guji ba anis sama ba a hana shi shiga sama ba yana tafiya sama ila sama isabi har sama ta bakwai yana zuwa wa yaddali'u ala ma yajri hunalik ya ga abin da ke gudana a cikin samai fara ayyuba ma'a kasrati malihi wa waladihi sai ya ga annabi ayyub tare da yawan dukiya ta da yawan ‘ya'ya ne idza sara ila sama da ya shiga sama ya ji dul mala'ikata mushtagili na bi katbi hasanatihi faqat sai ya samu mala'iku suna masu shakaltuwa da rubuta kyawawan ayyukan da ayyuba ya yi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah yuqamis sala kamar sifar sahabbai da kuma sifar bayan Allah hada hadar duniya ba ta sa su manta da sallah da zikirin Allah to ayuba kenan qala sai yace ya rabbi ayuba hadha abdun shakur ji magana ce wa za a fara kuma haga sai fara da yabo yace ayuba hadha ayuba dinnan naka abdun shakurun bawa ne mai yawan godiya gare ka walakin lau sallata ni alaihi laka fara ni'imataka amma da za ka ba ni iko ka sallada ni gare shi to da ya kafirce ma ni'imarka kaga hadda la hadda rantsuwa ya Allah to in banda shaki yaje sheda ina ruwa ne ina ya ma ɗauko magana da ubangiji ina ruwa ne da ayuba ba ruwa ne da ayuba ko ma bai zan mai godiya ba ina ruwa ne ba bawan shi bane amma saboda shedanci sai ɗauko magana sai da gudu ka cewa inna shedana la shedanun haqqan kaman mu ce shedan dan iska ne wallahi da Hausa ka za mu ce tun abin da yake bai da wani abu ciki illa ya ji daɗin ka saba ma Allah ya halaka ka iyakarta kenan yace da za ka sallada ni da ya kafirce ma ni'imomin da kai mishi qala lahu Allah ya ce mishi sallatuka alaihi na sallada ka gare illa ala lisanihi wa kalbihi sai halshe ne da zuciya ta wannan baka da ikon yin wani abu gare su to ya samu aiki fa jama'a shayadi da sai ya tara shaidanu wa qala lahu ta musu inna allaha qad salladani ala ayyub Allah ya sallada ni ga ayuba in ina iyawa in halaka shi to aikin yayi man yawa da haka nake bada ku zo ku taimake ni wurin batar da shi kullukum ya ƙulu ma ya ƙadiru alaihi kowa ya faɗi taimakon da zai abin da yaka iya yi wace gudunmawa za ku bayar don mu samu mu gama wannan aiki kama ifiritun sai wani ifiriti ya tashi faƙala ya ce ana akadiru ala an atabaddala a isaran fihi narun fa'ahrik jami'a ma inda ayyub min al-ibli war ru'ati ya ce ni da ka gani nan ina yi in koma guguwa mai wuta in ta in ƙone dukkan abin da an gare na raƙumma hadda makiyayan ba wanda zai hita faƙalar da wace mashi if'al ta ka yi ka kyauta fai za a isa rufi hinarun habba ala ibili ayyub harakaha an akhiriha wa ru'atiha kawai sai ga guguwa ta tashi da wuta cikin raƙumman ayyub duk ta ƙone su duka hadda makiyayan da ke ciki wa ta iblisu ala surata kabirin ru'ati ila ayyub ya tabaka ya qulu kullu ma kana indaka min al-ibli haraka binar shedan yazo da surar shugaban makiyaya yana kukan ƙarya yace duk raƙuman da an gare ka sun ƙone da wuta warru'atu matu duk makiyaya sun mutu ga baki daya kala sai ya ce alhamdulillah a mun gode ma Allah laysa fi hadha shay'un ba wani abu cikin wannan inna Allah dani iyaha wa insha akhadha dukiya ta Allah ce shi ya bani kuma yana da ikon ya ga dama ya karbe ta da haka lillahi ma da wa lillahi ma akhaz abinda Allah bayan nashi ne abinda ya karba nashi ne kuma zai iya bani wani sai an jima walhamdulillah ya ce alhamdulillahi na gode ma Allah fada haba wa kama wahidun shi kenan ya tahi sai wani ifriti ya tashi bakala ya ce ana a hari kuma inda mil ganam ni ko tumakin da agare zan je in kone su fafa'ala ya je ya ce je kai ya je aikata kazalika ya shigo cikin surar shugaban makiyayan tumaki ne ya zo ya ce sun ƙone hadda makiyaya ya ce babu komi Allah ya bani kuma shi ya ansa walam yu'athir fi ayub bai tasiri ga ayuba ba fa zahabu suka tafi ila khaza'inihi ga taskokin shi duk inda yake da sto ko wani kamfani suka je suka ƙoƙone su wa fa'alu kadhalika walam yu'athir fi bai tasiri ga ayub ba faraja ila Allah tabaaraka wa ta'ala sai shi da ya koma wurin Allah tabaaraka wa ta'ala kale yace mun yi duk abin da muka iyawa ayuba ko ga jiki ne sallitni ala auladi Allah ka bani iko ga 'ya'ya ne in ta in halaka su wa kana lahu auladun yana da 'ya'ya ta'allamuna suna neman ilimi inda muallimihim wurin malamin su fata ifritu min aljinni sai wani ifrita aljanni ya zo faqala alqasara sai ya cire benan nan ya zo ya sare gindin shi kaga an sare gindin gida dole zai faɗi wa askadahu ya kada ginin da alal aula daga 'ya'yan ayu famatu an akhirihim suka mutu duka ma'a muallimim tare da malamin su ba'dhum sashen su shudiha ra'suhu an fasa kanshi wa ba'dhum taqatta wani ya kakkace hannu ya kace ko kawa da sauransu wa ba'dhum matu jami'a wa ba'adu musashin sun yi kaza sun yi kaza kai dai matu jami'a dukkan sun ka mutu har da malamin da kowa fata ala suratul muallim sai ya zo ga surar malami ya biki yana kuka shi shedan ya kula cha kullu auladika matu duk ɗiyanka sun mutu idza ra'aita fulanan wai dan ya ƙara mai bakin ciki ce idza ra'aita fulanan in kaga wani mashduhu an faffasa mai kai in kaga wani muƙadda'an ai kakkace shi in ka ga wane kaza to nan fa baka ayyu saboda shigar da a zuciya sai ayyu bai fashe da kuka fada ma aduwul lafihi sai makin Allah shi dan yace eh ya sa kwadan cewa insha Allah zai ci nasara ya gama shi da Allah hada wa dara ila samai ya tashi zuwa sama kala yace asartu fi ayyub Allah na yi tasiri ga ayyub gace yana kuka nan gaba za ka je yana ganin lahinka falon ma kharaja aw hallawa ilaihi an na hadar mutakallimu iblis aduwullah to a nan ne shi kuma allah ya gwada ayuba nashi ne da ya fita sai allah ya ma ayuba wahayi cewa tsohon nan wanda ke zuwa wurin ka shedan wani kai gama mu daga nan sai ya samu sauki allah ya so gobe za mu cika wannan kisa in allah kai mu da rayuwa da lafiya alhamdulillah wannan takarda almu'assasa albalarabiya tana so ta faɗakar da mutane cewa akwai vision fm radio tana sa tafsirin mu karfe 11 na rana zuwa karfe 12 sannan akwai masu kawo tafsiri hayyan yanzu nan da muke mubashir ga yanan suna yi a facebook akwai zawiya gusau tv akwai dr atiku shehu balarabe zawiya page akwai ambato tv akwai mai kiyo badamasi akwai naziru a ciku balarabe duka suna kawo tafsiri kai tsaye sadda ake yi mamaki shi wannan da ake layi kusan za a ce duk duniya ana kallon mu yanzu wanda ya kunno inda ake yi koren na abdullahi sanusi ya bugu ko in ce ya turo rubuce yana godiya ya kalle mu da haka duk duniya duk inda ake yi za a diba a gani alhamdulillah
jama'a sai mu ci alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikinsa domin albarkan manzan Allah da shehu fatiha da salat al-fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء